Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Abul Futuwas Production Kaduna ke gabatar maka da karatun fassarar diwanin Maulanmu Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu wanda Maulanmu Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna ya fassara. Ga masu neman wannan karatu ko kuma karatuttuka na Maulanmu Sheikh Mansur suna iya samun mu a shagonmu da ke W60 Dutsen ma by Mataz Road Tudun Wada Sinima Kaduna. ko kuma gidan shehu da ke kabala road daura da abu mujallid secondary school sabon garin tudun wada kaduna ko nambar waya kamar haka sifili takwas sifili uku biyu takwas takwas biyu ɗaya tara takwas ko kuma sifili bakwai sifili takwas takwas uku uku shida shida ɗaya uku a yi sauraro lafiya.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد بن فاتح ما أغلق والقادم ما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار عظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله gode Allah Allah ya sake hada mu a nan za a ci gaba da wato karantawa da fassara biyu ne kuma na kaulaha na kai ba Malam Shehu Mansur Allah ya kara masa lafiya Allah kuma ya bar mana shi ba za mu sake yadda wani ya zo ya dauke shi ba ya kai shi wani wuri ba za mu yadda ba ba za mu kara yadda ba eh ballen tana abin zai zo ya hadu da lokacin karatu ba za mu kama yadda ba duk wani iskri da za a ba mu ba za mu yadda ba yawa in dai daga litinin ne zuwa alhamis to wannan mun yadda amma duk wani abu daga juma'a zuwa ba za mu yarda ba yawa duk magan da za a gaya mana ba za mu yarda ba yawa kuma kowa zai ya hakuri yawa kuma alhamdulillah Allah ya kawo mana shi lafiya dama muna roƙon Allah ya kawo mana shi lafiya kuma jama'a mun ba ku hakuri rannan kuma muna kara ba ku hakuri abinda da rannan ba mu samu ba insha Allah yau duka za a yi qada ma fi zimmati dama na gaya masa insha Allah Allah ya taimake mu baki daya fatiha wa salatul fatih
alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mu shararru Allah ya sake dawa da mu a wannan mazauni ne albarka zawiyan maulan mu shehu salahuddin radiyallahu ta'ala anhu domin sauraron fassarar diwani daga bakin malamin malam shehu mansur yau ashirin da hudu ga watan fabrairu miladiya dubu biyu da takwas wanda ya daidai da sha bakwai ga watan safar hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da tara Allah shi bada ikon sauraro lafiya amin
صلاة الله ثم سلامه والهب عليه صلاة الله ثم سلامه لا تنسوا دعانيا من سلمى وليلى وقليلا لذكر الله من ذكر تبا قبله أكثر لذكر الله لن يذكر الحق غيره ولا داعي ولا أجلان خير ما يرسلا لذكر الله تعروف عاديها عزته ولا داعي والقلب تعالى لذكر الله زيدا بل جنان بنشره من زن الله فلولاه لا تلقي ليادا فإنه من زن الله ولولاه لا أردى يأتي بلا ذاته من زن الله ومن بصفات المصطفى لا كله من زن الله معاصر خير الخلق غير مهسر
بسم الله الرحمن الرحيم da sunan Allah mai rahama mai jin kai ko kuma la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim ko kuma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko kuma bi kana ma kana wa bi yakunu ma yakun
harfin dal sai ya ce harful dal
da aniya
shehu radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu yace kai ku raba ni min salma daga ambatan salma wa laila da matan nan ne suna laila wa kallila kai ba wai ni kadai ba kuma almajirai na ku karanta wa kawunan ku tazakkura rabbatil gada'il yawan tunanin mata ma'abota gashi muzjala abin kitsewa wato ita wannan salma da ita laila suna daga cikin sarakunan kyau na duniya a zamaninsu akwai mata kusan ɗari da aka yi wanda laraba suna rubuce da su a tarihinsu a zamaninsu ana alfahari da su ana buga misali da su in an ce ga mace za a ce ta kai salma ko ta kai wance ko ta kai wance a cikinsu akwai lubuna duk za ka shi ibrahim yana kawo su hindin da'adin sulaima zainabin fatima salma tandami duk za ka ji yana kawo su to akwai lubna ita wannan lubna din akwai kaisu dan zarihu shine Allah ya gargaje da santa kamar ya mutu a zamaninsa ya yi mata kasidu iri daban-daban akwai lailal akhiliya banda wannan lailar da shi ya faɗi in shi kuma taubatu dan humayr shi ya so ta kamar ya mutu shi ma akwai azzatu ita ma a duniya a zamanin ta ba mai canta ita kuma akwai wani bawan Allah na ce da shi kusayyiru shi ya dinga santa shi ma kamar ya mutu yana ta waki yana yawo yana wasa da ƙasa yana jifa da duwatsu akwai basniyatu ita kuma jamilu dan ma'amarin shine ya so ta shi ma shi ma ya mata baita kayi kasidu iri iri sannan akwai zulfa'u ita ko mu'ammalu ya sota akwai asma'u asma'u ko murakkishu shine saurayinta kuma iko Allah duk soyayya da ake eh eh ne wanda suka samu suka yi aure soyayya ce aka dinga yi kamar a mutu akwai Fatima yar Munziru shi ko murakkishul afgar shine ya sota akwai Afra'u shi kuma Urwatu kai Hizamu shi ya sota akwai Hindin wanda Amru dan Ajlanu shine wato yayi soyayya da ita akwai Nahalatu Aliyu dan Udaimu shi ya sota akwai Lazzatu sunanta kenan Muhazzabu ya sota akwai Mayyatu ita ma a zamanin ta ba mai kanta ana cewa wanda ke neman ta a lokacin ana ce da shi Zurrummatu akwai Munyatu shi ita kuma Qabusi ke santa akwai Maila'u ita kuma Muhabbalu As-Sa'adi shi ke neman ta akwai Mawiyatu wanda Hatim yake santa akwai Ummul Banin ita ma a zamanin ta ba kyakkyawan mace kamar ta ita kuma Wabbahul Yaman shi ke neman ta akwai Jumala ita kuma wato a amur dan jiraru shi ke neman ta ina ji anan ne hausa suka samu jummala ne ko ya kai oho to gashi dai akwai hamzata ita kuma wato nairu dan taulihu shi ke neman ta akwai nu'uma badar yake son ta a zamanin akwai da'adin wanda shi zaka je na faɗin ta a diwani ita kuma amru shi ya nene ta akwai surayya ita kuma umaru dan abi rabi'ata shi ya nene ta akwai salamatu ita kuma a hawasu ya so ta akwai zainabu wanda nusaibu ne ne ta akwai hafzatu wanda abbas dan ahnafi ya so ta akwai umamatu wanda abu shaifi wato ya ne ta akwai sulaima akwai tandari to akwai wannan lailar da shehu ya faɗi a nan da alilin salma wa laila ana ce da ita lailan amiriya wanda ya ne ta shine kaisu dan mulawahu to shi kaisu wato duk a cikin waɗannan da muka zana da suka yi soyayya ba wanda ya yi soyayya da mace kamar shi to waɗannan matan duk da aka zano saboda kyawun su shine shi Ibrahim ke cewa to ku raba ni da ambatan su kai kuma in kuna neman alkhairin duniya da lahira ku raba kanku da wannan saboda sharrin da yake ciki to ita wannan Laila shi kaisu shi ya neme ta shi ne wanda yake faɗi ke cewa wajadtul hubba li ranan talazza qulubul ashiqina lahawa kudu wato na samu soyayya na tadda soyayya a cikin zuciyata kai ka ce jahannama wanda ainihin zukatan wato masu kauna suke narkewa suke konewa saboda wannan yana faɗi yana cewa ilallahi ashku hubba laila kama shaka ilallahi fadanan wato faqadal walidaini yatimu yatimun jabahul aqrabuna fa azmuhu kathirun wa faqdul walidaini azimu yana cewa wai ina kai wa Allah kuka soyayyar da nake wa laila na rasa yadda zan yi da ita na rasa inda zan sa kaina Allah na kawo kuka kamar yadda mara yake kawo kuka idan iyayensa sun mutu. Allah ‘yan uwana sun mun wauta, sun hana ni ita, sun jeje ni da kalmomi ga ƙasusuwa na baki ɗaya duk sun rididdige sun zama toka. Ya ce wai uhibbu ki hubban law tuhibbina mislahu asabaki min wajdin alayya jununu wa sirti bi qalbin ashi amma naharuhu fa hudunun wa amma layluhu fa aminu yace laila ina son ki soyayyar da da Allah zai sa miki misali irin wannan san da nake miki to da wata irin kauna da ake ce mata wajadu za ta taba zuciyarki da sai kin haukace saboda ni to da kin ga zuciyarki sai ta wayi gari wato da rana cikin bakin ciki da daddare kuma cikin numfashi sai dai ki sane shi ina kukan zuci yace wai يقولون ليلى بالعراق مريضة فأقبلت من مصر إليها أعود فوالله ما أدري إذا أنا جئتها أبرئها من دائها أم أزيده وي yan uwana na ji na same su ina so in wurin Laila sun hana zuwa sun ce Laila ba ta lafiya an kai ta Iraki to shi kenan ni dai ko tana ina zan yanke da zai in je in gaishe ta to amma kuma na rantse da Allah ni ban sani ba in na je gaishe ta zan ƙara mata rashin lafiya ne ko kuma zan warkar da ita shi ne wanda muka kawo hikayarsa cewa idan ya zo ziyarar Laila idan ya taho kamar daga Zariye zai zo nan Kaduna to daga Jaji zai sauka akan abin hawa duk gidan da ya gani zai je sumbanci gidan yana sumbanta gidaje wani malarabi ya gaishe ce bawan Allah kai ko yaya ka bi gidaje kana sumbanta su kamar sai ce amuru ala diyari diyari Laila uqabbilu zal diyar wa zal diyar wa ma hubbu diyari shagamna kalbi walakin hubbu man sakana diyar ai gidajen nan daga ina so ina jin su ina sumbantar su wato akwai wata yarinya ne da nake so a ganin san da ya shafi gidajen garin duk ina son su saboda san da nake mata kowane gida na gani ma ina so to ya zo wata rana sun gaisa bayan sun kare zai koma akan rakumin shi shikenan sai iga wani kare ya tsallako titi haka zai shiga daji sai ya sauka a rakumin sai ya soke rakumin ya ba karen wayyaci wani balarabe ya gani ya ce malam da gani kana da tafiya mai nisa a gaban ka amma ka sauka ka ba ka rera kuma ka ce ya ci shi kaɗai sai da ya ce idan baka san abin da ya sa bane da ka san dalili kai ma da abin ya burge ya ce to me ne dalili ya ce ai wannan karen da ka gani ya yi kama da karen da na gani a garin masoyiya ta laila ya sa na ba shi ya cinye hakun duk to to shi haka Allah ya jarrabe shi wata rana abokansa suna masa wasa ake ce masa wai hal tuhibbu laila ya ce la aka ce limaza ya ce li annal mahabbatu zari'atun faqad saqatat az-zari'atu fa layla ana wa ana layla wai mutum layla kana son layla kuwa yace ba na son aka ce dan ne yace ai soyayya igiya ce tsakanin mutum biyu wannan ya kama nan wannan ya kama nan yace to ne igiyar da ke tsakanin da layla ta yanki ni ne layla layla ita ce ni to yanzu idan shi Ibrahim radiyallahu ta'ala ya ce kada habbtu wa ta arane kuntu sai ka damu ga wani ya kare a mace ya ce shine ita ita ce shi ko ba abin da aka yi sai wanda ya kare annabi Muhammadu in ya ce shi ne shi shi ma shi ne shi sai ka damu kuma alhali da ya ce shi ne shi din kuma ya aiki irin nashi ya zartar da hukuncin Allah yanda Allah yake so yanda shi yake zartarwa to saboda haka ashe abin haka yi to shi madina laila ainihin ita ne nan dangi ne tsakanin su akwai zumunci to yana da dan ya dade yana son ta kamun ma ya gaya mata ya dade yana son ta haske da soyayya ta mai illa to sannan abin ya fito sai dangi sai suka taru aka ce to tunda dai yan uwa ne a samu a je wurin uban laila din nan a gaya masa da aura wa yaron nan saboda kare ta saboda yana tafiya yana tsince tsince yana surutu yana yan wake wake ya kamata a aura masa ita to da aka je baban majnun laila shi habba ya za in ba mahaukaci ya ta ko da mahaukaci ne so nawa ana gaya mun nan kofar gida ke kwana yana kallon gida yana waka shi ai shi ba zai ba mahaukaci in shi ba. to da aka faɗa aka sai soyayya ta ƙaru sai da ya zama ana haɗa da security duk inda zai je har wata rana wani ya hango shi akan duwatsu an ta kewaye shi ce lafiya aka ce ai wani bawan Allah ne can in ba a tare shi ba sai ya faɗo daga dutsen dan da ya tuna da ya zai faɗo da shi sa ake tare shi sai yan uwan baban suka ce to ya kamata ka je da ɗan nan naka Ka'aba ka roƙan masa Allah Allah ya cire masa ƙaunar wannan yayi shi ce ne ɗauke suka tafi suna tafi akan raƙuma majnun laila yana ta ɗan waƙe waƙensa baban kuma yana ta addu'a da aka je Ka'aba ya zo baban ya tsaya gindin Ka'aba ya yi addu'a ya ce wa majnun laila kai ma riƙe zanin Ka'aba nan ya riƙe ya ce to yi addu'a ya ce me zan ce baba ya ce ka ce Allahumma arihni min laila wa hubbiha ka ce Allah ya hutar da ni daga wahalar da nake wa laila da san da nake mata da ya rike zanin Ka'aba ai sai kawai yace Allahumma munna alayhi bi layla wa qurbiha wa jinni mahabbata eh Allah kai mun baiwa da layla ka kara mun santa ka kara mun kusanci da ita sai baban shi sai mare shi da baban ya dake shi sai ce ya rabbi innaka zumannin wa maghfiratin bayyid ahiyatil layla almuhibbina الذاكرين الهوى من بعد ما رقدوا الساجدين على الأيدي المكبين يا رب لا يا رب لا تسلبني حبها ابدا ويرحم الله عبدا قال امين yace wai bayan duk wannan abin ya barba a gaban baban ki fadi yake cewa ya ubangiji kai ne ma abocin baiwa da gafara ka ƙara min lafiya ka ƙara masoyiya ta lela lafiya ka ƙara dukkan masoya mata ma lafiya yace wato masu soyayyan nan waɗanda yake suna ambatan soyayya suna ba soyayya hakkinta bayan kowa ya yi bacci za ka gansu sun kwakwanta a kan hannayensu sun kasa banci sun rufe cikin ƙauna ya ce ya ubangiji kar ka tuɓe min sallaila har abada Allah ya ji ƙawan da ya ce amin to to haka yi ta gudanar da al'amuransa shikenan sai baban ya rabu da shi bayan ya koma gefe sai yana ta yin wake-wake yana ta alalai ta shiri hal habitan na lailatan kunaji kuma hatta ara gurratal fajri wai kai can wannan waƙar tawa ina ma dai ne la ki lamunce mu ko da dare ɗaya ne ki bani dare ɗaya in samu in dinga tunanin ki har gari ya waye ban bacci ba da Allah ki lamunce mu in kwana ina tunani ban bacci ba shikenan sai baban da ya ji shi sai ya tashi sai ya kama hannunsa sai ya kawo shi wurin jama'a nan maka ana aiki sai ce da Allah yan uwa ku taimaka mu wannan ɗana ne wallahi yana so ya tafi wani lamari daban yana so ya hauka shi da Allah ku taimaka mun ai mai addu'a shi kenan alhazin suka fara addu'a ana addu'a ana addu'a da ya lura da shi ai sai ce zakar fiki wal hajiju lahum dajijun bi makkata wal qulub laha wajibu fa qultu wa nahnu fi baladin haramin bihi wallahi akhlasat al qulub atubu ilayka ya rahman mimma amiltu faqad tazaharat az dhunub fa amma min hawa layla wa tarki ziyaratiha fa inni la atubu wa kayfa wa indaha qalbi rahinun atubu ilayka minha aw dhulibu yace Laila ina ta ambatan shi ga alhazai kuma suna ta ihu. Ni ina ambatan shi alhazai kuma na ihu. Kuma ga ma maka ga zuciyoyi suna ta kukan ƙauna suna ta huruwa. Shi kenan sai na ce to ga ma a garin maka kuma ga zuciyoyi sun samu sarki. Sai na ce to ya Ubangiji ina neman ina tuba ya zuwa gare ka ya Ubangiji na tuba. Daga duk abin da na aikata hakika dukkan zunubai na sun bayyana yau a fili. duk laifin da ne Allah ka yafe mu amma fa Allah ka sani ban tuba daga kaunar Laila ba kuma ban tuba daga zuwa wurin Laila mu yi zance ba wannan har abada Allah ka sani ba zan tuba ba ha to wai wa kaifa atubu wa kaifa ya ubangiji ya zai in tuba wa inda ha kalbi rahinin alhali ga zuciyata nan na kai mata jingina ta karbi zuciyar ta bani kuɗin kuma na kashe atubu ilaika ya za in samu in tuba gare ka na au ni in rabu da ita in koma wurin ka ai ba zai yi ba ya ubangiji ban muna binci kai na ba na gaya ma gaskiya an yi ta cewa wa in ubda laila fi hayati lam lam yatub ila Allah abdun tawbatan la atuba inda ubangiji tabaraka wa ta'ala zaka taimaka ka bani laila na rantse maka da girman ka wallahi babu wani bawa a duniya da zai tuba kamar ni amma matakar baka bani laila ba to fa na tuba amma ban da ita to haka suka dinga yi wata rana sun taho suna tafiya da matafiya shi kenan sai ga hanya ta kasu biyu shi kenan hanya ta kasu biyu ana tambaya wace za a yi to sai aka nuna inda za su yi ta fi sauki sai hanyar kuma tana da matuƙar nisa ta ninka inda za su je sau biyu amma wai hanyar in an ji akwai wasu dangin laila a wani ƙauye suna nan sai ya fashe da kuka ya ce da Allah ku taimaka mu ya ku abokan tafiya su samu ko wannan hanya sai suka ce wallahi ba za mu yi ba ba inda za ka mu ma ba inda za mu sai ce to in tambaye ku suka ce me tambayar sai ce yanzu kuna tafiya da mutum raƙumin sa ya fashe abincinsa da abin shansa yana kan raƙumin za ku taimaka masa kuma za ku taimaka masa ba suka ce za mu taimaka masa ya ce to wallahi abin da ya fashe a zuciyata ya fi raƙumi da abinci da abin sha ya fashe suka ce ya ce laila Laila ta abu ta bace a zuciyarta kuma ga danginta ya kamata mu in kai ga ƙauyen su. Ya ce a atruku Laila laisa baini wa baina hasiwa lailatin inni idan la saburu. Habauni imra'an minkum aballa ba'irahu lahu zimmatun illa zimama kabiru. Wani sahibul matruku azama hurmatan ala sahibin min an yatilla ba'iru. Afallahu an lailal gadata fa inna idza waliyat حكما علي تجور فما أثر الأخبار أن قد تزوجت فهل يأتيني بالطلاق بشير وي yanzu kwa in ban laila alhali tsakanina da laila ba abin da ya rage illa dare ɗaya kai in haka na yi haƙuri to ma ni ku kaddara ni kai wani mutum ne wanda raƙumin sa ya bace kuma yana da alfarma a wurin ku za ku iya taimaka masa kun san ku alfarma abu ne mai girma wurin Allah saboda ku yi min alfarma saboda ni dinnan da kuke gani halin da nake ciki ya fi na wanda raƙumin sa ya bace Allah ya gafarta wa Laila, Allah ya gafarta wa Laila yau din nan, domin ko Laila tana yanke hukunci tana yin zalunci a kaina. A shi mai labari ya iske shi cewa Laila ta yi aure. Sai ce to fa ma aksar al akhbara an qad tazawwaja. Yaya labarai suka yawa ne cewa Laila hakika ta yi aure? To fa hal ya tiyanni bi talaqi bashiru shin dan Allah ko wani mai albishir da zai zo mun an masa saki uku. To haka dai shine shi yake faɗi ke da to to da ane min salma wa Laila. kai ku raba ni da ambatan salma da laila wannan zahirin tafsirin kenan to amma batinan abin da ake nufi wato da aniya min salma wa laila ku raba ni da ambatan kudubaniya da gausiya cewa ni kudigi ne ko ni gausi ne ko ku sanni ba ba ke maganin kudubaniya yau kudubaniya ba ni ke ba da ita ba ita ma gausiyan ni ke nadawa to saboda haka yaya za ku rika cewa ni gausi ne ni kudigi ne kai da aniya min salma wa laila sunan ma mata zai tsira su da shi laila da salma qurbaniya da fardaniya ce wa kallila kuma ku karanta ta wannan ku saka kurar baki ga dai yawan tunanin ma'abota maqamatu muzdala ababan kaffafawa wato irin makaman da za ce wannan luqaba'u ne wannan nujaba'u ne wannan abdal ne wannan mafatihul ku ku da tunanin wannan so annabi kawai ya ji muku wannan in kuka bauta Allah dan wannan sai zama hazzun ku a wurin Allah ya zama takaitacce
ذكر الذي yau ya ce watakila ku ce dan ne na ce ku karanta kawunan ku yawan tunanin mata ma abu ta gashi abin kitsewa na hana ku wannan ne da zikirin da dan ambatan wannan da من ذكره wato saboda tawassuli da shi ne da ambatansa كيبا aka karbi tuba على آدم a bisa annabi adamu قبله tun kamun ya zo wannan duniyan إذ كان lokacin da ya kasance فرعا wato ɗa ne ga adamu مع السلام kuma uban adamu shi dan annabi adamu ne ko baban adamu mu'assala abin kafawa asali shi far'an reshe ne mu'assala kuma asalin bishiya shi annabi muhammadu reshen bishiya ne kuma shi ne ainihin jijiyoyin bishiya dan adamu ne ko baban adamu a lokaci da shi ibrahim yana cewa fala ba durran lil amini balunu dukkan iyaye baki ɗaya ga wani amintaccen allah ya'ya ne to saboda haka wato li zikirin lazinin suke yi na hana ku ambatan mata da makamatu saboda ambatan wanda da tawassuli ne da shi shi ba aka karbi tuba ala adamin a musa annabi adam qablahu kamun a halicci jikin shi abu muhammad al-makki da abul laisi sun faɗi suka ce anna adam alaihi salam shi annabi adam alaihi salam inda ma asiyati lokacin da wato abin da ya faru ya faru tsakaninsa da Allah kala sai yace Allahumma bi haqqi muhammadin kajfir li khati'ati ya ubangiji na roƙe ka dan albarka annabi muhammadu ka gafarta min laifina فقال الله تعالى في الله تبارك وتعالى يشهد عن النبي آدم من أين عرفت محمدا فإنا كسم محمد آدم صلى الله عليه وسلم قال في النبي آدم يشهد رأيت في كل موضع من الجنة مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله أي يا أبنجي na gani a rubuta a kowane bigire na aljanna ka rubuta la ilaha illallah muhammadu rasulullah fa alimtu annahu akrama khalqika alayka daga nan na gane cewa shine mafi girman halitta a wurinka to daga nan sai Allah tabaraka ta'ala ce je kana yafe maka na gafarta maka a wata ruwaya kuma annabi adam ya ce lamma khalaqtani da Allah ya ake kasan Muhammadu sai ce lamma khalaqtani rafa'atu ra'ati ila arshika lokacin da ka halice sai na kai na zuwa al'arshin ka fa idza fi maktubun la ilaha illa allah muhammadur rasulullah sai na gani a rubuce a cikin al'arshi la ilaha illa allah muhammadur rasulullah fa alimtu daga nan na san annahu cewa lamarin laysa adun a'zam qadran indaka babu wani ɗaya mafi girman kadari a wurinka mimman da anta ismuhu ma ismuka wato daga wanda ka sani ka haɗa sunansa da naka ba wanda ya kai wannan girma wurinka a awa Allahu ilayhi sai Allah tabaraka wa ta'ala ya wa annabi Adam wahayi yace da shi wa izzati wa jalali innahu la akhirul nabiyina min zurriyyatika wa laulahu ma khalaqtaka ne yace na rantse da girma na da buwaya ta shine karshen annabawan da za ka fita daga zuriyarka da ban da ba dai shi ba da ban halicce ka ba saboda haka da yawa bayan Allah sai yi wa annaba su yi wa annaba Adamu alkunya da suna ce da shi abi Muhammad ko kuma Abul Bashar baban Muhammadu ko baban dan Adam sallallahu alaihi wasallam eh kana far'an iskala far'an lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama shine da ga annabi Adamu mu'assala kuma asalin komai saboda ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine awwalul aba'i ruhan annabi Adam kuma awwalul aba'i jisman annabi shine farkon iyaye a ruhi annabi adam shine farkon iyaye a jiki a hadisi annabi ya ce kuntu nabiyyan arifan bil buwati wa adam bainal ma'i wa tini ni annabi ne masani da annabta ta tun adam yana tsakanin ruwa da yunku sannan ina karatu ina karanta wani littafi sai na ga wani bawan Allah yana magana wai ya za a ce wai wai wai annabi adam ya wai wai wai yana tsakanin ruwa da yunku wai annabi adam bai taba tsaya tsakanin ruwa da yunku ba wawa saboda dalili shi bai san yadda abin yake ba wai ai kawai an sanar annabi kasa ce kawai aka dauko aka kwaba da ruwa ai bai san tsaya tsakanin ruwa da yambu ba sai ce Allah sai to shi annabi ya faɗi ya ce na kasance annabi ne tun adam yana tsakanin ruwa da yambu saboda hasali shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah tabaraka wa ta'ala ba da kasa da ruwa yayin shi ba Allah ya halicci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sunayensa guda uku ya halicce da sunansa albadiyul qadir ya kalle shi da sunansa almannanul qahir yi masa tajalli da sunansa al-latiful gahiru to daga nan annabi ya tsage ji saboda ɗaukar tajallin Allah yana jin kunya Allah farko ruwa ya zama da Allah tabaraka ta'ala ya masa tajalli sai ya narke sai ya zama ruwa yasa Allah ya ce kowane abu ya rai daga ruwa muka yi shi to daga baya Allah tabaraka ta'ala ya suranta surarsa ta Muhammadiyya da sunansa al-badiul qadir sannan ya zo ya masa tagalli almannan alƙahir ya zo ya duje shi hannu irin na soyayya da sunansa almannan alƙahir sannan sai ya masa tagalli allafihar jahil sai annabi ya tsage shi lokaci an yi ɓanna sai Allah tabaraka ta'ala ce ma dalla da bawan da ya gane manufar ubangiji to daga nan sai Allah halitta aljanna da dukkan salihai da abin da ya shafe su daga bangaren dama na annabi sai halitta wuta da abin da ya shafi wuta daga bangaren hagu na annabi to haka lamarin yake Zikran ladi kai na hana ku ambatan mata ma'abota gashi abin kitsewa da makamai saboda ambatan wannan da gairuhu wato waninsa lam yazkur al-haqqa bai taɓa faɗin gaskirin nazi na hana ku wannan ne don ambatan wannan da lam yazkur al-haqqa gairuhu wato ubangiji bai taɓa faɗin waninsa ko kuma shi bai taɓa faɗin gaskiya wato gairuhu waninsa lam yazkur al-haqqa bai taɓa faɗin gaskiya ba wanin annabi bai taɓa faɗin gaskiya ba annabi shi kadai ne ya faɗi gaskiya Eh, madal ajani wato matuƙar duniya da lahira matuƙar yau yau da gobe
madad dahari matuƙar zamani wal ayyami da kwanuka khairu man ibtila manzo Allah shine mafificin abin aikowa wato ma'ana da zikirin da zilan ya zukur da haƙa ai wato haƙa ɗin nan ubangijin bayi bai taɓa faɗin wani annabi ba annabi Allah tabaraka ta'ala bai taɓa ambatan wani ba in ba annabi ba annabi ko bai taɓa ambatan wani ba in ba Allah ba saboda haka lokacin da Allah tabaraka ta'ala ya yi tajalli isamar da rayuka sai isamar da ruhin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam farko to daga nan ne ya samar da sauran rayuka sai ilakana wa ruhin ma'aiki tauhidi sai annabi ya ce la ilaha illallah lokacin ba komai to da ya faɗi haka sai Allah tabaraka ta'ala ya ji daɗi shi kuma sai ya ce to Muhammad rasulullah sai sa kamun ai komai abin da aka fara yi la ilaha illallah Muhammad rasulullah annabi shi fara cewa la ilaha illallah Allah kuma ya fara cewa Muhammad rasulullah to shi kenan to da aka yi haka shi kenan sai Allah tabaraka ta'ala tun a wannan lokacin sai Allah ya ce to na aiko ka manzo ne ga dukkan halitta ta har annaba ma kai ne manzo tun daga wannan lokaci yasa dalilin faɗin sa kenan kuntu nabiyan wa adam bainal mai wadi madad dari min al azali wal ayyam ila al abadi tun daga azal har abada khairu man usila manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine mafi fitin abin aikowa kuma al'umma su sune mafi fitin dukkan al'ummatai wanda Allah tabaraka ta'ala ya fitar a cikin mutane sai annaba da manzanni a duniya sun zama suna yaban annabi ne tun daga annabi adam har ƙarshen manzanni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kansa yayi bayanin wannan cikin hadisi inda yake hadisi ta law kana Musa hayyan ma wasahu illa an yattaba'i da annabi Musa yana da rai babu abin da ya rage masa illa ya bi ni kawai kuma yana faɗi cikin annabi Isa yana cewa innahu yawma idhin minna ranan da annabi Isa zai dawo ƙarshen duniya ƙarshen zamani to babu abin da wato wato annabi Isa zai zama daga cikin mu ne daga cikin jama'a ta ne wato zai zama yana yin hukunci da shari'a ta ne zai karya cross zai kashe alabi to sannan annabi yana faɗi yana cewa Adamu wa man dunahu ta talwa'i annabi Adamu da wanda suke ƙarƙashin sa na annabawa dukkan suna ƙarƙashin tuta ta ne
ذكر الذي na hana ku ambatan mata da ambatan makamata saboda ambatan wannan da واديا zuciyata عزة wato take jin daɗi تابو wato da zikirin lazi na wato dan ambatan wannan da a fa'adi zuciyata ta'aru wato hizzatu farin ciki ta'aru fa'adi take fitowa zuciyata da zikirin lazi dan ambatan wannan da hizzatun farin ciki da jin daɗi ta'aru fa'adi take fitowa zuciyata in an ambace shi لدى ذكره duk sanda aka ambace shi sai farin ciki sai budurwar zuciyata sallallahu alaihi wasallam والقلب
wal kalbu zuciyata سارة sai ta zama مقتلة a makkashewa wato shi shehu kansa shine kalbul wujudi duk sanda aka ambace annabi sai ya zama ba shi a lokacin da ka ambace annabi sai ganin zo ba shi bane shi ne eh لذكر الذي dan ambatan wannan da خاب الجنان wato aljanna din nan guda takwas suka yi daɗi بنثره saboda yaduwar kamshinsa saboda tsayi kufar annaba don aljanna baki ɗaya kamar yadda muka faɗi an halitta ne daga ɓangaren dama na annabi aljanna guda takwas ne akwai jannati akwai akwai da akwai jannatul maqamil mahmud inda annabi zai shiga ke ana ce da ita jannatul zatul muqaddasa akwai jannatul ah, asma'i akwai jannatul sifati akwai jannatul zati to aljannar da annabi zai shiga kenan wata rana muna magana akan wannan aljannar har nake faɗi cewa jannatul a wato jannatul majazati ta fi jannatul makasidi girma jannatul makasidi ta fi jannatul mawahidi girma jannatul mawahidi ta fi jannatul istiqaji girma jannatul istiqaji wato ba wanda zai shige ta sai wawa da mahaukaci da dolo sai wanda ya zama zararre ko kuma ya zama wawa ko kuma yaro karami wanda tunanin duniya bai gurɓata mai aƙidarsa ba saboda kowa yana zuwa duniya ne da aƙidar ne tun alastu da rabbikum bala to wannan bala din shi ake manta ake yin tarbiyya ma'anan tarbiyya azkaru din nan wato tajdidin bala eh kai kai ne ba kowa sai kai shine ma'anan bala to wanda wannan abun da ya lalace ba labudda ya zama wawa mutane za su dinga ganin shi wawa dole bai waye ba to sai an ji alƙiyama sai ga ashe su ne wayoyi a lahira ko sai da ka waye kana ta rudu a duniya sai a gashe ku ne wawaye kuma a ciki. yanda yake tambayoyi a duniya ce ne wannan in ya ga mota ce ne sunan wannan a gaya mai in an zo a lahira kuma shi za a dinga tambaya da an ga wata itaciya a zuna wani zai wannan ko wani ai wannan kaza ce wannan motar sunanta kaza wannan jirgin kaza ce to shi kuma waye saboda haka wannan ita jannatul istiqaqi da wawaye da yara da da da mahaukata shi ne za su yi ita kuma aljanna annabi na faɗi cewa ita ce mafi
ومنه ضياء البدر to wato wa minhu daga hasken manzo Allah sallallahu alaihi wasallam diya'ul badri wata ya samu haske بدرا har ya zama cikakke مكملا abin cikawa da hasken annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam فلولاه da ba dan manzo Allah ba آت في ليادا da ba a samu wani mutum ɗaya a duniya ba فإنه domin cewa shi manzo Allah لبذرة هذا الكون wallahi shine irin wannan halitta shi aka zuba a ƙasa muka tsiro إن كان مرسلا yayin da ya kasance abin zubowa murtala abin zubowa ba abin aikowa ba. wato labazartu hazal kauni manzo Allah shine irin wannan kasalbatu in kana mursala lokacin da aka zubo shi a ƙasa sai ga kowa sai da al'arshi sai da alam sai da lahu sai da kursi sai da al'arshi sai da mala'iku ga wuta da aljanna da mutane da aljanna duk daga tsowa annabi ne.
ولولاه Da ba dan manzo Allah ba أرضى حياتي ai da ban yadda da rayuwata ba في لحظة daidai da kittawar ido فحي ga rayuwa بغير المصطفى ba tare da sana'i cikin abin zaɓin Allah ba wato duk rayuwar da za ka yi ba annabi a jikinka sunan ka banza eh wani bawan Allah dan uwa ne annabi yana faɗi yana ta duk ibadar da ba ta rubuta manzo Allah ba sunan ta banza za ka duk jikin da bai bayyana annabi ba sunan sa banza shi ma ba abin da ake bukata illa da zama jiki ya tattare a cikin annabi in an ganta a cikin annabi kai ma in ka gani ka tana annabi ko shekani ka gani tana annabi ba ka yi البدري cikakken wata هملا wato to rayuwar ta zama wulakantacciya a bacci farba duk rayuwar da bata zama haka ba da shi kenan rayuwar nan wulakantacciya ce a bacci farba
ومن بصفات المصطفى duk wanda ya tattaro sifofin amintaccen Allah abin zaɓin Allah آل كله kuma ya ladabtar da kansa da sifofin an ce annan mai hakuri ne kai ne fushi ne ka kai kai hakuri ka fara an ce annan mai gaskiya ne kai kuma makarashi ne ka fara fadin gaskiya an ce annan mai tawadu ne kai kuma girman kai ya biya addage ka ka dawo kana tawadu duk abin da aka ce annabi yana ka dawo kana yi to me zai faru shehu حياة a rayuwarsa وموتا da mutuwarsa آل إذا zai samu wata irin buwaya مبجلا abin girmamawa zai sami girma kafaitaccen girma duk wanda ya ɗauko sabobin annabi ya ladabtar da kansa da wannan sabobi to zai sami girma maɗaukakin girma مآثر خير الخلق kaga darajojin fiyayyen halitta غير محصر ba abin kididdigewa bane ba abin da za a iya lissafawa ba وكل ما قد شئت a faɗi duk abin da hakika ka ga dama فيه a cikin ma'aikin Allah عبدا wato shi annabi bawa ne na Allah wanda yake ɗauke da izini
مفضلا abin fifita tsakanin bawa to karka wuce abdan mufaddala karka ce Allah ne karka ce dan Allah ne a abdan ne amma mufaddala bawa ne abin fifita tsakanin bayi
فيا ربي فاجعلني لديه مقربا وصادقا يا الله وتجعلونا للمتقين إما إلى أبد الأبد يا الله وليس خول الماردين وودها يا الله وأغني فاكر المنتمين عليه زدينا ملايداني المؤمنين يا الله تركيم يا رب بشكر دائما فإنك ملجأ الهاسدين يا الله يا ربي يا من جند الدار غالب فتراهم يا مؤمل لك الحمد والشكر المترمد دائما يا الله صلاة وتسليم على لا أمد ومن كان مرسلا فيا ربي
yau ya ce ya ubangiji واجعلني ka sanya ni مقربا abun kusantawa لديه a gaban manzon Allah وصحبي Allah na roƙe ka ka kusantar da sahabbai na su ma وأحبابي Allah na roƙe ka ka kusantar da masoya na waɗanda yake su ba ba ba ƴan gari ba bane amma suna so na su ma kusanta su da annabi ومن كان مرسلا Allah ba banda sahabbai na duk wanda ya jona ticket ɗin shi da ni shi ma haɗa shi shine musala duk inda mutum yake ya jona ticket ɗin shi da shi Ibrahim shikenan shi ma ya jona da annabi Mm, shine wa man kana musala Eh, abin sadarwa da ni ko kana wani irin ƙauye ne in har ka janyo wayar ka ka jona da shi Ibrahim to ka jona da annabi
وتجعلنا ya Allah ka sanya mu أئمة mu zama mu ne shugabanni للمتقين da dukkan masu tsoron Allah ba shugabannin mashirita ba ya tara wawaye suna taga shugaban a'a shugaba Allah ka sa mu zama mu ne shugabanni da mutaki na masu tsoron Allah إلى أبد الآباد kuma wannan abu Allah ba wai a zamani na kawai ba bayan nayi wafati bayan khalifofi na sun yi wafati khalifofin su ma har abadan abada mu zama mu ne shugabannin masu tsoron Allah سيبا Allah ka sa abin ya zama kamar ruwan sama مرسلا abin jerantawa sai ban ruwan sama murassala ka san ruwan sama ai ba take da kike ba a jere ki ba to mu zama kawai muttaki na muttaki na muttaki na ko almajirai na kawai su dinga zuba masu tsoron Allah ne kawai saboda haka ba kakkautawa wannan addu'ar ana kiranta da awata ta'ibin al-mukhlisin waɗanda yake tawbatu mu amaluhum da rabbihim dukkan tubansu da ayyukansu ga ubangiji ne Allah tabaraka ta'ala yana cewa man taba amina salan fa innahu yatubu ila Allah mataba har inda Allah yake cewa rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama dama in ka duba qur'ani ka lura da wanda yayi magana kuma ka dawo nan ka gane
ولين yace ya Allah ka tausasa كفور المارزين ainihin duwatsun zuciyoyin masu taurin hanci masu tsaurin kai وبدها Allah ka rusa ta ka rusa ta wato duk wani mai taurin kai mai taurin hanci wanda zuciyarsa ta zama ta bushe da wiwi ko sigari ko koken Allah in har ya matso ni Allah rusa zuciya ya yi ladabi gaban Allah idan da zikiri ya zama zaki وقوي Allah ka karfafa يقين المكتفين wato yaqinan masu bibiya masu yin koyi ذوي العلا ma'abota ɗaukaka an gane وأغني ya Allah ka wadata فقير المنتمين talakan wanda suka yi jingina wanda suka jingina بإذن ga dariƙan mu duk wani talaka wanda ya jingina da dariƙan mu wanda ya riko da dariƙan mu Allah ka wadata shi ونجي kuma Allah ka tsiratar da جميع المؤمنين dukkan muminai baki daya من ابتلاء daga dukkan bala'i Allah ta inda muminai suke ko almajiran mu ne ko ba almajiran mu bane Allah ka tsiratar da su daga dukkan bala'i mu kuma almajiran mu wanda suka rataye da mu Allah talakawan su ka arzuta su talauci daga hawa biyu ne akwai talauci na rashin kuɗi akwai talauci na rashin Allah akwai wanda za a gan shi fes fes fes fes amma ba komai a zuciya sun yi shi ka zo da haka irin waɗannan ɗin ma su ma Allah ka wadata su saboda haka duk wanda ya riko da ɗariƙan mu Allah ya tashi ya zama daga cikin fuqara'u dan mutane suna ganin kamar talauci haka a suna a suna kana ganin shi mummuna amma a aikata babban saboda Allah ya alƙawari inna masarakatu lil fuqara'i Allah zai ba kowa sai wanda zai da shi to ka je wa Allah baka da shi in ka je wa Allah kana da shi sai Allah ya baka da wanda kake da shi to amma in ka je wa Allah baka da shi to shi kenan sai ya wadata ka يا ربي ya ubangiji ترقيهم ka hau hawar da almajirai na kai musu taraki cikin halarar Allah بالشكر kuma tarakin nan da zaka musu kai musu a makamin shukuru kai musu a makamin shukuru shine tariqan madinna دائما da'iman a koda yaushe فإنك domin cewa ya kai Allah ملجأ العاجزين kai ne mafakar gajiyayyu مجللا abin girmamawa abin da yasa shi yace ayi mana taraki da shukuru saboda shukuru godiya ne na gabbai Allah ya mana taraki da dukkan abin da muke na ibadu shine ma'ana alhamdu huwa sana'u bil jamil ta'ziman lil musamma zul jalali wal ikram wa shukru huwa muqabalatu ni'mati bi ta'ati dun al ma'siyah
يا ربي ya ubangiji يا من جنده ya wanda rundunarsa الدهر a koda yaushe غالب su ne marin jaya ولو ضعفت ko da ko ra'ayoyinsu ya yi rauni ko da ra'ayoyin rundunar Allah ta yi rauni wannan yana can yana hayaniya wannan yana can yana hayaniya wannan yana can yana hayaniya ana so a samu tangarda to dai na Allah shine na Allah kuma na Allah yana tare da Allah shine ma'ana يا محمد ya matattarar buri baki daya saboda Allah ya alƙawari wa inna jundana lahumul galibun wa inna jundana lahumul galibun sani cewa rundunar musulmi masu rinjaye har abada saboda haka shine almajirin shi Ibrahim suna cikin rundunar Allah ko da an samu tangarda cikin su ana wani sa'in sa to Allah zai ta karfafe su kar ka bari wani abu ya tarwatsa su kuma ikon Allah gashi muna gani ko da wani abu ya faru za ka an haɗu wurin maulidi gaba ɗaya kai ka ce babu komai saboda mutanen Allah ne su mutanen Allah ko sun samu matsala to sai fa sun haɗu to da zuciyoyinsu kowa zuciyarsa Allah take nufi in ba dan ma sabawan wani sunna bane na Allah da ba a saba ba haka Allah yake ka'ida ne sai an saba din to wannan sabanin bai cutar da mutanen Allah sai dai wasu munafikai ne suke shiga suke lalata abu sai su shiga su faɗi wannan yau gobe su shiga su faɗi wannan amma ba da haka ba sha'anin almajirin sai Ibrahim babu matsala ba har yanzu kuma ba matsala ba lakal hamdu yau yace dukkan yabo da godiya sun tabbata gare ka ya Allah wa shukru da kuma godiya na gabbai godiya na hamdu shine mutum misali mutum ya samu dubu ɗari kawai shi kenan sai sai samu katon kwali ya zuba a ciki eh boya karkashin gado ya hau kan katiba mai laushi da kullum eh yana alhamdulillah alhamdulillah to wannan hamdu kenan amma idan ya samu kuɗi misali ya samu envelope da yawa a ɗauko ɗari biyu ne ɗari biyar ne dubu ɗaya ne dubu biyu ne a sa a nan a sa a nan a sa a nan a kai ma shehi wani a kai shehi malam wani a kai alaran ma wani a kai liman wani a kai wa inna wanci a kai wa baba wani a kai wa kawo wani wannan shi ake ce shukuru hamdu da baki ake shukuru kuma amma anan ka gode Allah to ka ba na Allah abu shi ne ka gode Allah almasar madu wato
lakal hamdu dukkan yabo ya tabbata gare ka wa shukru da- wato da godiya almasar madu wanda yake a koda yaushe da'iman har abada falam man yalja ilaika wanda ido gare wato gare ka ya ubangiji falam yakhsha ba zai ji tsoron komai ba tawakkula saboda tawakkalinsa gare ka duk wanda ya rataye da Allah ya komar da lamarinsa ga Allah to nan yaksha ba zai ji tsoron komai ba tawakkula saboda ya tawakkali ga Allah shi yasa an ga tsoro ko da yaushe to kwaɗayi ne da kai idan babu kwaɗayi a zuciyarka wani ƙarfi za ka ringa ji billahi lazi kamar an ɗora ma duniya ta ɗauke wallahi to amma da zaran ka ji ko da yaushe cikin firgici kwaɗayi ya ma yawa saboda sai kana kwaɗayin abin hannun mutane za ka rinka tsoron amma idan baka kwaɗayin abin hannunsu to babu mutumin da ya taɓa addini ba za ka iya dungure mai kai babu mutum za ka iya sa allura ka tsokane mai gidan
salatun salatin Allah wa taslimun da gaisuwar ubangiji ala taha tabbata bisa tsarkin Allah ahmadin mafi godiyar halitta wa alin da alayensa wa ashabin da sahabbansa wa man kana mursala da dukkan wanda ya zama abin aikowa
والمزدى فالمختار خلادا مدماري وكل واجبيك وسر مظهري إذا جاء دوء البدر ملت لذكره منظري واذكره عند الأغاني وإذا لا منزل الله واذكروه عند البلاء وناجده واذكروه من زغ الله واذكروه عند العبيد ولم أقل أنساه وقت من زغ الله ولست أرى مستحسنا غير وديه وليس جمال غير وجهه تفسيري مرادي كون المصطفى عين عينه وإلا فموجودي حرف الخاء
to yau kuma mun shiga rukun ha'i
هو المصطفى sai Ibrahim radiyallahu ta'ala yana amfani da soyayya iri iri ya yi amfani da attatayyumu ya yi amfani da shauku ya yi amfani da ishku yana amfani da dalahu ya yi amfani da kalahu ya yi amfani da hawa kuma anan to akwai gamaratu akwai sadamu akwai adda'ul mukamiru to duk shehu radiyallahu ta'ala yana sarrafa su anan wato duk mutumin da san annabi imamu ya san zuciyarsa to shi kenan ya samu hawa amma wanda san zuciyarsa ba ta shafi Allah ba to rudanin banza yake kuro
هو المصطفى sai ya ce soyayyar abin zaɓin Allah annabi Muhammadu المختاري abin zaɓin halitta قالت مدمري ta cakuɗa da tunanina da zuciyata وكلي manzo Allah shine baki ɗaya na وجزئي manzo Allah shine bangare na وهو سري manzo Allah shine asirin ruhi na ومظهري manzo Allah shine mabayyanar jikina eh mana hato mana
ضوء البدر sai ce dau'ul badri kaga hasken wata إذا دعا wato idan ya bayyana a tsakiyar sama نلت لذكره ba abin da ita tana mun sai annabi Muhammad saboda ka ga nan shehu yana ba da hanyoyi ne wallahi duk abin da shehu ke faɗi a diwani ba matsayi ya wuce wurin ba matsayinsa ba ne a karatu ne shi diwani makaranta ce duk mai san annabi ya zo ya shiga kawai a koya mai yadda ake amma babu wani abu da za ka karanta a diwani ka ce shehu ba da ai an wuce wurin ai Eh, ai da kai ake to saboda haka maganar da shehu yake a nan yana gaya maka cewa wato wata da zai fito ya bayyana ni wani ne take kaga wata ya cika wata ya yi kyau wata akwai sanyi wata akwai kaza sai ce ni da na ga wata sai in tuna annabi Muhammad kawai sai in tuna annabi ne yake bashi madadi har yi haska
wa kuruhu sai ya ce ina tuna manzon Allah fi kulli mar'an a cikin duk abin da na duba wa manzari da kuma abin da ya dube ni in na dubi abu sai in tuna annabi in kuma abu ya dube ni sai in tuna annabi in kai ka gani to sai in tuna annabi in ni na ganka ma sai in tuna annabi wa kuruhu ina tuna manzo Allah kala gani yayin waƙe-waƙen 'yan mata idan 'yan mata suka da suna ta waƙe-waƙe kai da yake baka san inda aka dora ya ga mutum yana ta kauda ido yana sunce amma munafiki yana sata kallo sai sai ce to ni wa azkuruhu indal agani yayin da 'yan mata suke waƙe-waƙen su to ina tuna ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam wa idha hala mazaqu kai ina tuna manzo Allah yayin da abin ɗanɗano ya yi zaki idan za a kama wani abu lemu ne ne ko jus ne ko menene ne mai zaki ka san kai da kayan zaka ce "Mm, ai, akwai daɗi sai wace ni da na ji zaki kawai sai in tuna annabi Muhammad sai in tuna annabi ya fi wannan zaki
wa hu ka ga manzon Allah wanda yake ɗauke da huriyar zati muzaqi shine abin ɗanɗano na duk abin da ka san ana ɗanɗanawa bagiran ɗanɗano kaga akwai kafofi guda nawa akwai ido akwai hanci akwai baki akwai kunne akwai farji ko da haka duk abin da ka san ana ɗanɗanawa da ido ne ko da baki ne ko da hanci ko da kunne ko da menene billahi allazi na ɗanɗana shi annabi da ke tunawa ba wannan bane a gabana
wa muskiri kuma annabi shi ke sa ni maye idan da kai za ka shiga cikin wani layi ka san maye ba sai dole ka sha giya ba ba giya kawai ke sa mutum ya maye ba akwai wanda tsabar san kuɗi wallahi sai ya bugu Allah billahi lazi akwai wanda san kuɗi ke bugar da shi akwai wanda san mata yake bugar da shi akwai wanda tsabar girman kai kurum saboda girman kai sai ya bugu sai ya wautar da bai san yayi ba saboda girman kai ya cika shi to shi Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ba abin da yake bugar da shi illa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umri wato manzo Allah shine wato tsawon rayuwata matukar rayuwata wa kuruhu wa idha hala mazaqu wato ina tuna manzo Allah yayin da abin dandano yayin zaki wa hu shi manzo Allah muzaqi shine abin dandano na wa muskiri kuma shi ke sa ni maye umri tsawon rayuwata tsawon rayuwata annabi ne yake sa ni maye kuma shine abin dandano na wa kuruhu kai ina tuna ma'aikin Allah indal bala yayin da bala'i ya sauka gare ni ko ya sauka ga iyali na ko ga almajirai na lokacin da bala'i zai sauka gare ka ka rude ka dinga hayaniya sai wace ni annabi da ke tunawa idan bala'i ya same ni sai in tuna ai ya samu annabi ba sai kawai yanzu wannan ba wani matsala a yi. Mhm.
wa naqidihi sannan ina tuna annabi wani kidihi yayin da abin da ke warware bala'i ya sauka in bala'i ya sauka in tuna annabi in abin da zai warware bala'i ya sauka bas shi kenan sai in sake tuna annabi wa kuruhu ina tuna manzo Allah fi gaibati yayin da nake cikin fana'i islam hadari kamar yadda nake tuna shi a cikin fasa'i wato ina tuna annabi yayin da na shiga halarar gaiba kamar yadda in ina cikin huturi nake tuna shi in ne fana'i ina tuna annabi in ne baka'i ma ina tuna annabi ka san da yawa mutum ni shiga ce yayi fana'i din nan sai kuma sai ga an shiga rudani wani mutum ce yayi fana'i amma ba zai sallah ba ba zai kaza ba zai kaza ba ashe fana'in ba annabi tuna ma ba ke to shi saboda tsabar fana'in su cikin annabi ya fi kowa sallah saboda fana'in shi Ibrahim cikin annabi ya fi kowa karatun alqur'ani kai idan shi Ibrahim ya tashi yana sallah hudurin da zaka samu a kallon shi ya ya fi hudurin da zaka samu in kana gaban Ka'aba wallahi wanda suke suma ko wanda suke jazbi in shi ya miƙe ce Allahu akbar abun ba dama saboda hudurin shehu ya fi karfin kai ka halarta din ka kalle shi kurin ya biya ma bukata ta kuma shehu yana karatun alqur'ani in shehu ya jingina da bango yana karatun alkur'ani bangon ɗakin amfani balle kai da kake sauraro shehu ne ya zo nan da ya sauka a iyakun yana sauka a iyakun da ya taka ƙasa ya ce alhamdulillah sai jiragen duk sun samu ka daune ce sun malamin da lahiya sai aka yi shi ya ji duk komai da ke iya faɗi ya amsa sai ya halifa su nufi to ai shi ne halifan Allah in yi magana to haka komai ke amsa sai dai aljanu da mutane su kaɗai ne suke jariya da shi. amma komai ya sallama masa
وأذكره kai ina tuna ma'aikin Allah عند الحديد a gaban masoyinsa in ina tare da masoyin annabi zan ambaci annabi in tuna shi in buga diwani in yi abubuwa na soyayya ولم أكن kuma ban taɓa kasancewa ba لأنساه a cewar yau na manta da manzon Allah وقت الأجنبي yayin da nake tare da ajnabi wanda ba musulmi ba wanda ba musulmi ba ba masoyin annabi a cewa dan ina tare da shi wai in ji kunya ko kuma in manta da annabi dan ina tare da wani bature ko yahudi ba abin da ya dame ni sai akwai inda shi yake cewa ni in na ga yahuda ma annabi nake tuna su ko da gani ko ko da ka shehu yana tare da masoyin annabi ambaci annabi ya tuna shi in yana tare da makiyin annabin ma ni dai ambaci annabin kuma ya tuna shi المكدري makiyin nan wanda ajnabi ne wanda yake almukaddari ne gurɓata wato rayuwa wanda yake makiyin musulunci kullum bukatar shi kare addini to ni irin wannan mutanen musulmi ne ni ina tare da su to haka ake so ka zama duk inda ka je a duniya kar ka manta da shi Ibrahim kar ka ce yayi nan nan a ba a ce wai ka dinga hayaniya ko kamar nan hoto a duk ba wannan ba in magana ta kama akan sa yi magana duk abin da zaka faɗi in ka san shi ya taɓa faɗin abin faɗi nashi ka na kowa wannan shi ne magana duk inda ka shiga kar ka manta da shehu yayin da kake tare da wanda ba san shi ba ko makiyan shi da yawa wani wani ya dan uwa ta zan wai sai sai a zo a ce kai magana akan wani abu ka ka zo ka dinga magana akan shi wurin lissa to ka- me ake so in yi magana akai to in ban yi magana akan shi Ibrahim ba akan wa zan magana wanda ba dan shi Ibrahim din nan ba da makiya sun ga bayan mu yanzu da me zai hana ni magana to ka'ida in kana tare da masoyin shehu ambaci shehu wanda ma bai san shehu in ya kira ka dan me ya kira ka bayan ya san na shehu ne kai da ya mai shehu shi ma sai gobe kare tsara kiran Hmm.
ولست أرى kai ni ban taba gani ba مستحسنا wani abu mai kyau abun kyautatawa غير وجهه in ba fuskar ma'aikin Allah ba shehu ya ce ni ban taba gani wani abu mai kyau ba in ba fuskar Annabi Muhammadu duk abin da zan gani mummuna ne eh mun can abin to mummuna ne fuskar Annabi ne kawai kyakkyawa وليس جمال ai babu ma wani kyau baki daya غير وجه المدثر banda fuskar abin lullubewa da bargon asirin Allah eh lullubewa mudassiri wanda aka lullube shi da bargo na asiri wanda ba a gane shi shine mudassiri har ga ta ai ya ga jibrilu ne ya ce a lullube ko eh gaskiya ne wannan ma eh amma wato wanda aka lullube shi da bargon asiri halitta ba sa gane shi shine malam mudassiri ko muzammil eh wanda aka lullube shi da asiri da hu ainu alatin min al-hujri shahidan tayyir hi hadal mutahassisi to shi ne ma'ana wanda gashi dai mutum za ka lantsa ka kai ga hanci ga ido ga kaza shi Umar da Hujjar da Allah ta'ala ya yi bayanin annabi a cikin jimahu wani bawan Allah ya gani ce ya zagi ko ya annabi haske na yanzu zaka daga Allah an ka lullube shi da gemu an kama yaro ne ko da shi a tunanin ya ga ai to annabi mutum ne to kuwa ya za a ci haske daga Allah to saboda haka haka lamarin yake shine mudassiri wanda gashi mutum ne amma ra san ciki akwai magana eh, al'adami ne amma sahibul haƙƙin rabbani
مرادية sai ya ce bukata ta duniya da lahira كون المصطفى in kasance ai al-mustafa bukata ta a duniya bukata ta a lahira kauni in kasance in zama al-mustafa ni ne al-mustafa
حين عينه ba karka ce ba a to al-mustafa na zahiri ko ko a karukan laya sai ya ce aina ainihi eh mana in gaya ma abun baka gane ba aina ainihi hakikanin hakikaninsa nake ma magana Mhm.
وإلا kai idan ba haka ba in ban samu haka ba وموتي ko in yi fana'i فيه cikin annan Muhammadu شوقا saboda tsananin kauna لمصري da komawa ta asali dan asalin dama kunta kanzan maqiyan ne lam urab fa ahabbtu an urab fa khalaqtu khalqan fa ta'arraftu ilayhi fati arabuni to in zamani ne basmalat wujudi eh mana eh to
ولولا تزاد في الجنان بنوره بصري وليس رسول الله كان مسيرا لمن آمن خالدا كل مسعد وليتها كسب ليل دليل فوقه وليتها كسب جعفري وليتها كون اليوم تربة عليه وعليها كل العنين المؤمن بشري وليتها يوما كنت شربة مائي للبشير المنور وعلل نفسي بالتعليف له حقيق المهلل صلاتها على ياسين لا محمد
ولولا التزاما to ce da ba dan ana jin daɗi ba سجناني a cikin aljanna din nan guda takwas jannatul majazati jannatul makafi jannatul mawahibi jannatul istiqaqi jannatul wasilati shi ita ce jannatul ma'arif jannatul dar- da- jannatul wasilati jannatul fadilati jannatul darajatul rabi'ati a jannatul maqamil mahmudi in ba dan ana jin daɗi a cikin su ba بنوره a hasken annabi muhammadu كل مبصر da duk wani mai gani da idan zuciya كما حل نحو الكل da bai nufi je aljanna ya dawwama ba in ba dan aljanna ma ana jin daɗi ne da annaba a ciki ba to da mai gani da idan zuciya to da bai nufi je aljanna ya dawwama ba da sai dai a kyara makabi kawai wanda ba su gani sai su su je su zauna su ci cin dabino da inabi su ta wasa da mata eh to amma da yake aljanna ma ana jin daɗin ta ne saboda hasken annaba da ke ciki shi yasa kowa ke san وليس رسول الله to ce sai da ma dai ma'aikin Allah كان مسيرا ya kasance mai hura wuta نارا wato mutan irin yanzu kasance mai hurawa naran wata irin wuta ببرهامة ga wannan hadimi nashi mai suna barhama خالدا kuma annabi ya tawwama yana hura wannan wutar كل مسأل kai kowane irin hurawa zai mata ya mata ya mata yana karewa ce ina khadimul mustafa yace ga ni yace shiga wallahi da sai in wani irin menene ake cewa abin da yara suke in an hau kudu din nan alkafira kaka ga ba zai zai zai duro sai to ya tawwama yana hurata to da da da sai in shiga وليتيا da ma dai ni din nan كالسبتين in zama kamar sayyidina Hassan da sayyidina Hussein إذنين masu hawa kan wuyan annabi in yana sallah
إذنين فوقه wato kasib ɗaya ne in zama kamar sayyidina Hassan da sayyidina Hussein idlaini masu hawa fauka kan wuyansa in yana sallah وليتيا dama dai ni din nan كالصديق in zama kamar sayyidina Abubakar Siddiqu ليتي ai ina ma dai ni din nan in كجعفري zama kamar wani sayyidina Ali da suna sayyidina Jafaru وليتي ai dama dai ni din nan أكون اليوم in kasance daidai da rana ɗaya فتن عليه ƙasar ƙarƙashin takalmin ma'aikin Allah وليتي ai dama dai ni din nan أراكم in zama aswaki بالأمين amintaccen Allah المبشر me mun albishir a koda yaushe yana ce da ni kai ne shugaban waliyan duniya da na lahira
وليتيا dama dai ni din nan كنت in kasance يوما daidai da rana ɗaya فتن مائه kwalkwala ɗaya ta shan ruwan ma'aikin Allah kawai a kawo na kofi annabi ya kwalkwale kai ina ma dai ni ne wannan عامل كاس ina ma a ce ni ne mai miƙowa annabi kofin ruwa البشير mai miƙowa lil bashir ga mai albishir ga muminai المنور mai haskaka rayuwata